وآتيهم رحمة من عنده فعميت عليكم أنزلكمها وأنتم لا كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكن يأتيكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني أذهب من الظالمين صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قالوا لي الله بصلاتي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقيت الدين المسلمين يسلم تابع المسلمين muna ƙara gode wa Allah wasu cikin kwanse da baro da ramu su da gaddara wasa. Tar haɗuwar mu a wannan birni. a wannan rana ta Alhamis. Yau tara ga watan Rabiu Thani ga watan Rajab. Tara ga watan Rajab. Hijiriya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda yake daidai da tara ga watan ɗaya miladiyar aihuwar annabi isa alaihi salam shekara dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda aka sani wannan ƙungiya mai albarka ƙungiyar wa'azin musulunci ƙungiyar da Allah ya mana arziki da ita a wannan nahiya ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna muna roƙon Allah Allah ya ji kan mu'assisinta Sheikh Ismail Idris Amin.
malamin sa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta masa malam Khalifa malam Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir muna roƙon Allah ya ƙara mara imani da taimako da kariya mataimakansa majalisar malamai gudanarwa agaji an aljanna ta firdausi wannan rana ga shi ma mun haɗu kuma muna cikin wannan sura mai girman daraja suratu hodin kuma za mu tashi daidai aya ta 25 kafin nan wafi ma ya ce cikin abin da zai zo ƙisasun min ƙisasul ambiyayi akwai ƙisoshi cikin ƙisoshin annabawan Allah libayani annahum lam yakunu muftarina ala Allah kadiban kuma duk ƙisa za ta karantar da mu su annabawa ba sa kirkirar karya su danganta ta ga Allah duk abin da kaci sun fada Allah ne ya ce su fada wa kulli ma ja'u bihi fa huwa min Allah duk abin da suka zo da shi to daga Allah yake wa bizalika don haka ne ma takadu alfazuhum lafuzan su yakan yi kusa ta kuna wahidan kai ka ce lafazi ɗaya ne ma ikita labi logatihim tare da kuma harsunansu ma yaransu ma sun yi daban-daban wa a makinihim haka gurin zamansu daban-daban wa a wukatihim haka lokacin da suka yi ma ba ɗaya ba ne wa bi'atin latiya iso na alaiha haka bi'ar da suka rayu ba ɗaya ba ne wani yana ta bangon gabar wani yana ta tsakiya wani yana ta yamma amma kuma sai ka ji magana su iri ɗaya saƙon su iri ɗaya me yasa saboda wanda ya aiko musu shine Allah shi kadai don haka ba wanda ya kirkira yake fada suna fada ne daga Allah don haka abinda suka zo li'annal haqqa domin ita gaskiya la yatabaddalu bata canzuwa wala yatagayyaru kuma ta jirkita mahama tagayyaratul ahwal ko do na lokaci abubuwa suka canza to ita gaskiya tana nan daram wal ibtira'u in ku kaga ne shi kaga fa huwa alladhi yatagayyaru shine yake canzuwa na wannan zamani daban na wannan yayi daban na wannan lokaci daban amma in gaskiya ne duk lokacinsu daya sai kuma ake ba mu labari na mursali na farko shine annabi nuhu alaihi salam Allah ya ce wala kada arsalna nuhan hakika mun aiki annabi nuhu alaihi salam shi nuhu wa ismuhu abdul ghaffar asalin sunansa abdulgafar ne ana mallakabi da nuhu ne saboda yana jan numfashin ya tuna allah sai ya dogon numfashi ilaƙaumi ya ake shi zuwa ga wato mutanensa yana zuwa ce ni lakum nazirun mubin ni a gare ku mai gargadi ne kuma gargadi bayananne na ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم wannan shine tushe shine makasudin aikin kowane annabi gashi ma an fara gaya mana mursali na farko abinda ya je da aikin ya gaya mutanensa Allah ta abudu karku bautata wa kowa illallah sai Allah shi kadai ba bauta mala'ika ba bauta wa annabi ba bauta wa salihi ba wa da wani mutum a ce wali a bauta masa ba bauta wa aljani ba laika ce dutse ko bushiya ba wanda ke bautawa sai Allah ya ce inni lalle ni a kafu alaikum ina jin tsoro a gare ku in ababtin gairahu in kun bauta wani Allah azaba yawmin alim azaba rana mai radadi tana zuwa wanda dai ya bauta wani ba Allah ba ko me ya baka sha'awa to akwai azaba a kanka wannan azaba ta yi ta kama ka nan duniya kuma ka je lahira ka da ita me yake karantar da mu abin da yake kira a kai shi dai na farko shi ne tsantsan tawhidi gaba sai Allah yake cewa فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نريك إلا بشرا مثلنا
نعم وما نريك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي نعم وما نري لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين Allah ya ce faƙala almala'u alladhina kafaru min qaumi sai almala'u majiya dadi masu hannu da shuni masu fada aji amma kafirai min qaumihi cikin mutanansa shi suka ce mana raka illa basharan mislana ai ba mu ganka ba sai dai mutum irin mu wala fadal laka alaina ba mu ga wani fifiko naka akan mu ba kuma wa mana ra kallazi tabba wa mana ra ka allazi wa mana ra kattabaka kuma ba mu ga wa'anda suke bunka ba illa allazina hum araziluna sai wanda suke makaskanta a cikinmu wayanda ba komai ba wanda muke iya sa su aiki masu aikin wahala badiyar ra'ayi wanda suke da bakauyen ra'ayi in za su yi magana ma ba su da ƙwarewa ba su da hadara ta ci gaba kuma wa ma na ralakun alaina min fadlin ba mu ga wani fifiko a gare ku game da mu ba ba ta na bihi al'attiba wanda za ku cancanci mu biyu ku minna da gare mu bal suka ce na zannukun kazibin kai muna sabkon makarita ne ma'ana suka faɗa a iya kallonsu da annabi nuhu suna ganin shi mutum su mutum kenan irinsu ɗaya watakila ma wani ya fi shi kudi watakila wani ya fi shi wata harka ko kauri sa'annan na kewaye da annabi nuhu sai gadi talakawa ne wanda ba su da komai kamar yadda ada take ko al'ada ta wa'azi tun farkon duniya kuma har ƙarshen duniya ga masu kewaye gurin wa'azi sai ka samu talakawa ne kamar yadda ya bayyana mi'idajin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mafiya yawa a cikin gidan aljanna da aka martal bazin aljanna sai ga fakirai ne ina attajirai ina masu hannu da shuni shi dai bai ce ya gansu ba amma ba za ka ce kuma ba sa nan ba suna wuta a'a amma dai ba gansu ba saboda mai ko kiran sallah aka yi hayya ala sala in ka zo masallaci wato kaɗan ne masallacin da za ka je ga motoci da motoci da motoci sai daga ga fakirai ne da fakirai da fakirai kuma su fakiran nan su ba suna ta hadafin su zama attajiranta za su yi ta addu'a sai sun yi roƙa sun roƙa sai Allah ya canza musu da wani abu don ba Allah ya kare su ba su ma da za a jarraba su a ɗauko dukiyar a samu su su ma yi zama irin wayancan sai wanda Allah ya kare wani yana zamawa ne to ya zama matsala sai ji wurin tunaninsa ya canza ya canza kama ya canza murya ba ka taba gani ba wani ko mukami ya samu aka bashi sai ya kama sakalci yana magana yana magana da kyar saboda ya samu sarari Allah ya kare ba to wai suka ce su ba su ga attajirai a kewaye da annabi nuhu ba don haka su a ƙarshe ma sai gane cewa ko suka ɗauka wannan harka duk ma ƙarya suke kai bala'i ya kai bala'i ka ƙaryata annabin Allah gaba sai Allah yake cewa قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون قال sai annabi nuhu yace ya kaum ya ku mutane ara'aytum kuban labari in kuntu ala bayyinatin in na kasance ina kan wani dalili min rabbi daga ubangiji na wa'ata ne kuma ya bani rahmatan wata irin rahama shine annabci wanda shi kuma annabci ba kudi bane shi annabci ba sarauta bane shi annabci baiwa ce yace min indihi kuma wannan kyautar daga Allah fa ummiyat alaikum sai kuma Allah ya rufe wannan bai fahimtar da ku ba mana bai nuna muku ba bai zaɓe ku ba ni ya zaɓa sai Allah ya ce annabi ne ce analizin muku muha zan tilasta ku ne akan dole sai kun yadda wa antum laha karihun alhali ko kuna kin abin da na gaya muku yana jawo hankalinsu yana nuna musu kasi tuna cewa wai sai kudi ne ta yiwu da gaske ne bai fi su kudi ba abinda suke gani na fifiko babu a jikinsa amma kuma ta yiwu a ɓoye aishi manzan Allah ne akwai matsayin da ya kai manzan Allah babu to in ko ba su karɓi wannan kiran ba ba zai ɗauko tsumagiya yana camɗa musu da sun yadda ba kyauta ce ta Allah gaba sai Allah yake cewa ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله nan وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أريكم قوما تجهلون yace wa ya qaumi ya ku mutane na ma as'alukum alaihi mala ban tambaye ku dukiya ala tablighur rusala a wajen ida manzanci in ce sai kun bani kudi in ga muku ba a a in ajariya ni ba lada na illa ala Allah sai dai a wajen Allah wa ma'ana kuma ni mai banzan ba bi daridin lazina amanu mai kore wanda suka yi imani kama amartumuni kamar yadda kuka ce in kuna an kana so mu zo gunka wayannan talakawan kore su suna tsami wai talakawa suna tsami idan yana so su zo ya kore su ai me yake cewa batan bakatantan ba su zo ko kuma kamun gabiyar ɗaya su ba su zo ba shi kuma ya kore su to sai ce ni ban zan mai kore wayannan da kuke umarni ba innahum mulaqu rabbihim ai su ɗin da kuke gani masu saduwa da ubangijin su ne bil ba'asi da tashin kiyama fa yujazihim kuma Allah zai saka ka musu wa yaquzalhum kuma Allah zai karba gare su ma'ana ya karba musu mimman zalamahum wanda duk ya zalunce su waɗara da wanda ya kore su ma daga jin wazi Allah zai fice musu da haƙƙinsu to kaga in na kore su ni ma na shiga cikin wanda za a fitar abuna ke ya ce walakin sai dai araku ina ganin ku kauman ta jihalun ku mutane ne wayanda suke jahilai ina ruwanka da talaucinsa ka zo ka zauna mana kunnanka daban kunnansa daban zuciyarsa daban zuciyarka daban sannan aikinka daban aikinsa daban tsere ne wanda ya tsere shi ne ya dace Allah ka ba mai ikon tserewa gaba sai Allah yake cewa ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم
na أفلا تذكرون ya ce wa ya kawami ya ku mutane na mayan surni wa zai taimake ni ne min Allah a wajen Allah ma'ana daga azabar Allah in aratuhum in na kore su kamar yadda kuke cewa an kore su to muƙaddara na kore su to an je kiyama waye zai kare ni a gun Allah afala ta zakkaro ne yanzu ba za ku tuna ba ku gane cewa su wayannan abin da ya cancanta shine abbasu su zo gurin ubangiji ne ma'ana su zo jin zancen Allah ne na
ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب na ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين zai ce wala a ƙulu ni kuma na cewa lakum a gare ku indi ka za inu lahi dama can ban ce taskar Allah tana guna ba a'a ni mutum ne bawan Allah wa yake arzitawa Allah wala a ƙulu ba na cewa kuma wa inni alamul gaiba na san gaibi ni ban san gaibi ba wala aqulu inni malakun kuma ban ce ni mala'ika bane ashe ritta fadil da kuke nema ku gani ba za ku gani ba shi bai ce taskar Allah tana hannunsa ba bai ce ya san gaibi ba bai ce shi mala'ika ba shi nuhu ne manzon Allah kawai Allah ya samu dace amin kuma wannan ɗin ta ishe ka ka shiga aljanna a ta firdausi in ka gane haka kai biyayya in ka kuma tsaya- ka tsaya kana cewa a ai ya kamata wanda zai ma wa'azi sai mai kudi to mai kudin ba shi da imani ko sai babban mutum wanda ka ɗauka ka ba shi girman babban mutum ta yiwu da girman Allah bai haɗa man da imani ba ba girman da Allah ya ba shi ba haɗa man da imani ba mm.
tun ba dama da imani babba zai shi bai yi wa kansa wa'azi ma balle ya maka in ka tsaya kana jira sai ya zo ya maka ba zai zo ba in kuma kana zara ido sai Allah ya aiko mala'ika ba zai aiko mala'ika ba a cikin ku dai mutane ƴan uwan ko tai wani ma da shi kuka tashi wani ma zai ce wannan kanina ne wani ce dan gidanmu ne wani ce dan garinmu ne haka zai rika in ka ji mutum yana ce wannan kanina ne to ya yi ƙoƙari ba ba Allah ne ya kare shi ba shi ma sai a jarraba shi domin in yanzu ɗan ƙaninka ko ɗanka ko ɗan anguwarku alarama kawai in ya zama in ba Allah ne ya kare ka ba sai ka daɗe ba ka ce mara alarama ba duk duniya suna ta ce alarama sai ce musan nan saboda mai wai kai don ƙaninka ne ka san lokacin da ya tashi ta da lokacin da ya tashi Allah ya bambanta shi da kai ko bai bambanta shi ba ta mara baiwa don haka wanda suka rayu da annabawa akwai jarabawa amma wanda suka ci jarabawa su ne wanda suka riƙe abin kuma suka baiwa annabawa haƙƙin annabci Allah ya samu dace me haƙƙin annabci shine ka saurare shi ka yi imani da shi kamar biyayya Allah ya samu dace gaba kuma sai Allah yake cewa ko mu karsa ba eh yace ban ce ni mala'ika bane ko mm.
yace kuma wara'a wala aqulu inni ma wala aqulu inni malak ban ce ni mala'ika bane Ah, wala aqulu lil wala aqulu lil ladina lil ladina tazdad- tazdad- tazdari ayunukum kuma ban ce wa'anda idanunku kuke ganin su ba kowa bane lan yutiyahumullahu kaira ban ce Allah ba zai ba su alkhairi ba ko kuna ganin su makaskanta amma girman su sai yaushe sai a lahira mm.
Allah ya ce kafidatun rafiya rafi'a ita wannan rana tana daga cikin sura mai daga daraja mai kaskantarwa wani kana ganin sa ba kowa sai ka taka shi ma baka san ka taka shi ba amma gobe kiyama kuma sai ya ganshi a irin wani matsayi ashe duk halin da ake cikin nan duk matsalar da ake ciki yana rike da tauhidinsa yana da kyakkyawar ɗabi'a sa'annan sallah ba ta wuce shi ya san abin da yake in zai yi magana sai ya auna ta Allah ya samu dace kun ga midiya da aka kawo mu aka kawo mana yanzu ka za ka ɗauka mutum yaƙi yake a midiya sai ya faɗa cikin bala'i mutum za ka je na ta zage-zage wani ya ta la'ance-la'ance sai ya ce ka burge ina burgewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk halin da kake ciki in za ka yi magana sai ka auna in alkhairi ne ka faɗa in shari ne ka yi shuru yanzu ka ji abin da ya auku tsakanin najeriya da nijar wanda wani ne ya tashi mawaki ne yi magana kawai daga wannan maganar wannan ya nuna yana goyon bayan najeriya wannan ya nuna yana wannan farjin shaidan ne ba shaidan yana gefe yana ta dariya da mai sallah da mai sallah wannan ya tsine wannan wannan ya tsine wannan wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan wanda ya haɗa yana can gefe ta yi ka ce wane a a shaidan Allah ya kare mu don haka ita magana dirin tsikar ka ɗauka duniya ta juye wai tana da wani lokacin da in ka ga dama ka faɗa abin da kake so Mm-mm. a wannan magana man kana yumin billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut kai namiji ne mace ne kai a Najeriya kake a Niger kake a America kake a Saudiya kake duk duniya da kake wannan abun yana kanka kowa ya kanka Allah ya samu dace wani zai ce a yanzu ai an waye an wuce hadisi to za a shiga wuta kuwa Allah ya kare mu to gaba sai Allah yake cewa Allahu a'lamu bima fi anfusihim Allah ya ce wallahu ai ce Allahu Allah a'lamu bima anfusikum bima fi anfusihim bima fi an abinda ke cikin wa'annan matarauta Allah shi san abin da yake cikin zukatansu ini iza ice to ni idan yanzu sai na ce su tashi su bar gona lamirin zalimi na zalunci kaina annabin Allah fa ice da zai kore su yayi zalunci wani idan ransa ya ɓaci sai ya haɗa da malamai da sarakuna ya ɗura musu ashar na gari guda me yasa ransa ya ɓaci wani ne ya kular da shi kuma sai shi aiwana ne ya jawo a wajen Allah ya san wanda duk zai kama ba tare da wani ya taɓa wani ba azabar Allah da hukubarsa kamar sakar zuma ce in an sa na nan baya jin na nan kai naka kawai kake ji mu ɗauki ciwon kai ko ciwon ciki da za a zo a barbada ciwon ciki mu ga taron nan da ake ciki da kowa zai kama ciwon kai naka kawai za ka ji ko za ka ji na ɗan wanka babu Allah ya samu dace to balle kuma azabar Allah gaba sai Allah yake cewa قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا suka ce ya nuhu ya kai nuhu annabin Allah suke gayawa suka ce ya kai nuhu kada jadalta na hakika ka mana jayayya mu faɗa ka faɗa wa aka santa jidalana kuma ka yawaita mana jayayya fatina bi ma ta'iduna ka zo mana da abin da kake alƙawari din na azaba in kunta min sadiqina in gaskiya kake annabi kai an yi kafirai a duniya Allah ya kare mu su taro ne wayanda suke da ma an shirye ƙarya da ƙarya ga shugaban ƙarya ko ga sarkin ƙarya ga fadawan sarkin ƙarya ya yanka ƙarya su ce daidai ne ba mai musu to annabi ma haka za a yi da shi babu shi zai gaya muku in duk gari kun juye fuskar ku yamma zai zo ce kowa mai so ya zauna lafiya ya juye fuskarsa gaba kuma ba ruwansa da cewa ka ce da alhajiwa ne da wane ne da wane su ma bayan ne zai ce shi ɗin ma su ɗin ma in suna son zaman lafiya su juyo fuskarsu gaba to wani kuwan an ce a zama yadda ake yi na duniyanci in mutum ya juye gabarsa gabar kace yamma ne sai a ce shi sa na ga ya ɗan karkace sai a faɗi wani abu don a tabbatar da wani abu to don haka su ba su iya jayayya a gunsu ba suka ce annabi nuhu ya zai faɗa suna faɗa shi ma yana faɗa to ƙarshe dai ya zo da azabar duk abin da yake faɗa in haka ne in yana cikin masu gaskiya wannan haka aka gaya wa annabi yana wa'azi kamar ana gaya ma an kana wa'azi ka ɗauki darasi gaba sai Allah yake cewa qala inna ma yatikum bihi Allahu insha
na'am wa ma antum bimu'jizin qala sai annabi Nuhu ya ce inna ma yatikum bihi Allahu abinda sani abin sani kawai mai zuwa muku da azaban nan shine Allah in sha'a in ya so ta ajilahu gaggauta azabar la kuma a gare ku kuma ba inna amrahu kuma al'amarin Allah ko kuma al'amarin zuwan azaba ilayhi ga Allah yake la ilayya ba a gare ne yake ba wa ma antum bi mu'jizin kuma ina sanar da ku in ya kawo azabar babu wanda zai kubuta cikin ku kaf ba wanda saboda gudu ko saboda wayewar kai ko zaka taba wani bata ina duk wani abu da ka samu ana yi ka gana mutum yana tsaye ai dama haka ba shi ka ji mutum yana magana kai Allah ya samu dace yana ana fitsaranci yana ba shi ba Allah ko ba shi ba shari'ar Allah dama ba haka ba shi daga cikin jarabawar dama sai Allah ibaka sarari ibaka lokaci kuma ya rabu da kai amma duk tsaye da kake yin kana tsaye a yanzu mutum ne ko mace ta ce ita ba ruwanta daban dokar Allah ba ruwanta da dokar aure wannan kasa sarari ne ko ba sarari ba da tana cikin wani abun za ta ja tsaye idanta za ta ci gaba da yi ko za ta tsaya za ta tsaya can to tsaye idan a hannun wa yake a hannun Allah yake to ba sai ido ba canzawa tana nan a wajen Allah kana bacci in ka farka sai in ka duba mudubi sai ga ba kai bane ko kuma yau da gobe tana kirga ka sai ga ka canza Allah ya samu dace gaba sai Allah yake cewa ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون yace wala yafa'ukum nusi kuma in azabar ta zo daga Allah nasihata ba za ta muku amfani ba in aradtu an ansahu lakum ina nufin na muku nasiha in kana Allah yuridu an yughyikum in Allah yana nufin halakar da ku nasiha ta za ta muku amfani ne ba za ta muku ba domin shi Allah huwa rabbukum shine ubangijinku wa ilaihi turja'una kuma zuwa ga Allah ake komawa turja'u ba tarji'una ba turja'una ake mayar da ku wata kila an ce kai ne mai kowa ma kayi ka dakire a'a mai da kayake Allah yadda ya gan mu na cikin duniya kawo mu aka yi in za mu fita ma ɗaibe mu za a yi a mai da mu zuwa ga Allah ce na ba mai taurin kan da zai ce ba zai yi ba don ba shi yake zuwa ba zuwa da shi za a yi kuma ka lura aya ta ishe ka kyau yadda za a sa ka a kabari yanzu kai kana ga kabari inda da kanka za ka shiga kyau ko an shiga za a yi rikici da wani in yana da iko amma ina kafin mu je Allah ce min haka laƙanaku wa fi hannu aidukum wa min hannu kurjikun karatan ukura labari ake gaya mana wannan labarin ya karantar abubuwa da yawa ya katse tarihohi na gangan na maguzawa na arnan da suka gabata wanda suke ce mutum asalin saburi ne waye da sauransu Allah ya ce amin haka laƙanaku da ya kasa muka halice ku wa min hannu aidukun kuma cikin kasar muke mayar da ku fi hannu aidukum wa bi hannu aidukun wa min hannu kurjikun kuma da kasar muke fitar da ku taratan ukura wani lokaci na daban wannan ga kana a cikin duniya kai sarki ne talaka ne attajiri ne mai kudi ne malami ne almajiri ne an gama da mu da kasa aka yi mu kuma ciki za a mayar da mu kuma daga ciki za a fitar da mu wani lokaci na daban Allah shi san lokacin Allah ya samu dace Allah ka ba mu sa'a rayuwa a bayan ƙasa ka ba mu sa'a shiga cikin ƙasa ka ba mu ta'a ranar tayarwa daga cikin ƙasa gaba sai Allah yake cewa أم يقولون افتريه na'am قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون ana cikin watan kissa sai aka dan gifta aka yi ikra aka kawo aka dawo da kuma wato kissar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama musamman da zaman sa da waɗanda ba su yi imani da shi ba am yaqulu ko ko suka ce ma'ana bal yaquluna tarahu suka ce wannan tarihi na annabi Nuhu annabi sallallahu alaihi wasallama kakarsa yi bai yi zamani da shi ba bai san lokacinsa ba ya muku gaskiya ku fahimci gaskiya kun ji gaskiya zuciyar kuma ta yi ɗarɗar ta kama amma kuma shidan ya zo ya sha makance ta kun ki karɓanta gaba sai Allah yake cewa وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن na'am فلا تبتئس بما كانوا يفعلون shi annabi nuhu shine farkon mursali shine annabin da ya shekara 950 yana wazi shine annabin da wanda suka yi imani da shi ba su ta kara sun karya ba duk da wa'azin nan da yi da duk da da wannan da yi yanzu aka ce mutum ya shekara 900 yana wa'azi zai samu experience ko ba zai samu ba zai samu amma duk da haka wanda suka yi imani da shi ‘yan tsito ne me yasa saboda ‘yan wuta a lokacinsu suna da yawa ka Allah ka samu ‘yan aljanna don haka wa ohiya sai muka yi wahayi ila nuhin zuwa ga annabi nuhu annahu lan yumina min qaumika yadda magana take ba fa mai imani a cikin mutanenka illa man qad amana sai dai wanda dama ya riga ya imani iya yanzu nan wanda ake da su ba da jiwa kuma an sake ma za su kurkuta sauran saboda tsabar maguzanci da yahudanci irin wancan lokacin don haka Allah ya sanar da annabi Nuhu alaihi salam cewar haka mutanen ba za su ba za su yi imani ba don haka sai Allah ya ce fala tabta'iz karka yi bakin ciki kuma bima kanu yaf'aluna bisa abin da suke aikatawa mina shirki na shirka lokacin da annabi nuhu ya ji wannan fada alaihim sai ya addu'a a kansu bi kaulihi da faɗansa rabbi la tadar adal aradi min alkafirina da yara ya Allah to duk wanda yake bayan ƙasa kafiri dai mazaunin gida karka bashi Allah ta aiko azaba da za ta bi ta mamaye su ta kashe su duniya ta tsauna lafiya Allah ya kare mu gaba sai Allah yake cewa واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون
Allah ya ce wasu na'il fulka ka je ka kera jirgi ka aika wato ka yi jirgi jirgin ruwa kenan bi ayunina da kallonmu shi ne bi mar'in minna da kallonmu wa ibzina da kiyayewarmu wahayina da wahayinmu talimuna za a sanar da kai iya wato talimuna iyaka sanar da kai yadda jirgin yake kaifiyatul amal yadda aikin yake a turo mala'ika jirgin farko kenan na annabi nuhu alaihi salam aka turo mai koya masa yadda zai yi jirgin wanda ba teku ba ruwan duniya ne ya shafa duniya kaf kuma jirgin zai hau ya yi tafiya kuma ba abin da zai shiga cikinsa don haka Allah ya ce ka aikata wannan jirgi kuma da kallonmu da wahayinmu amma ana sanar da kai wala tukaɗibu ne Allah ya ce karka man magana fulladina zalamu cikin wanda suka yi zalimci ana sanar da shi kenan za a halakar da kowa sai wanda ya shiga jirgin kawai ko masu shiga jirgin yan kaɗan ne kare ga halakar ta wato ta yawa yayi wa Allah magana Allah ce innahum mughraqun su ana sanar da kai duk za a dirmiyar da su na
wa yasna'u al-fulk wa kullama marra alayhi mala'un min qaumihi sakhiru minhu na قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون Allah ya da masa umarni annabin Allah ne sai aikatawa kawai wa yasna'ul fal sai annabi nuhu ya kama sassaka jirgi jirgi na ruwa wa kullama marra alaihi mala'u duk lokacin da wayancan mutane masu waccan bakar magana majiya dadin lokacin suka zo wucewa a gare shi min kawai cikin mutanensa sakki rominu sai su masa izgil sai ai dariya ce ai kaga ya bi maka inda haka ne ai da ba ruwanmu da kai yanzu ka samu abin yi da baka da abin yi amma yanzu kaga Allah ya samu dace ku ji wai annabin Allah ba shi da abin yi ka san wato kafiri kafiri ne Allah ya kare mu ko da yake har yanzu ma ana irin wannan sai ka duba mahaddacin alkurani sai ya ce me sana'arka ba san aikinsa ba yana karantarwa yana da alkur'ani a girjinsa in an zo ana taɗin masu sana'aci shi ba da sana'a idan ko yana karanta labaran duniya wane ya gaida wane wane ya gaida wane sai ya ce yana da sana'a amma kuma fa ga wanda yake ba ku labarin duniya da lahira daga Allah labarin da larai ba fihi amma wai shi ba shi da sana'a me yasa ne ake ce ba shi da sana'a saboda gwamnati ta cire hannunsa a cikin akwashin wato ƙasarta kuma bature ne yi haka amma yanzu baturen ma yana nan baya nan sai bakakin turawa su ma bakaken turawa har yanzu ba su yadda malaman addini suna da abin yi ba sai yin abu ya ɓaci sai a ce a tara malamai a karanta alkur'ani wayo nan da suke da sana'a ana karantar da 'ya'yansu di yaran da aka tarbiyyance su a karantar da su za a ga yara masu baɗala 'yan tsara shuka masu hana zaman lafiya za ka nemi su karsa sun karanta addini da sai aka bar su a shantake ba karantarwa to kaga anan Allah kawai san halin da ake ciki domin me kai a fashinka wanda aka baka dama domin yanzu ba bature ne a gomba kai ne wuka kai ne ramu amma kai a tunaninka har yanzu malaman addini ba su da matsayi wani kuma yanzu ce a in ka ce malaman addini za su yi aika ga akwai malaman kiristoci ma to malaman kiristocin ba kuwa ba su ne Allah kawai sun abin da suke tatsa a jikin gwamnatin tarayya da gwamnatoci amma malaman addini ko addinin musulunci wanda yake rike addinin fa Allah ne kai a matsayinka na musulmi ka ɗauka wai sai malami mai wa'azi shine mai addini addinin nawaye namu ne duk na Allah ne amma Allah duk wakilansa ne duk gunda kake ka zama wakilan addini to don wannan lokacin kawai suke cewa annabi nuhu wallahi da haka kika ka kama ma ai kaga da abin yabi shine annabi nuhu yace in taskaru minna in kun yi izgiri a gare mu yanzu fa inna naskaru minkum to ma akwai lokacin da zamu muku izgili zamu muku izgili yauce ranar wato fitarwa kama taskaruna kamar yadda kuke mana izgili kuma za muku izgili na
فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم tace fa sabata alamun da sanin za ku san man yatihi azabun wanda azaba za ta zo masa kuma daga Allah wannan azabar yukuzihi ta walakanta shi azaba ce za ta zo ta dilmiya kana ganin ruwa kana ihu babanka yana ihu matarka tana ihu ɗanka yana ihu ba mai yawa kowa komai kuma duk sai da suka dilmiya sai wanda kawai shiga wannan jirgi ɗin Allah ya ce kuma azaban nan bayan ta walakanta shi wai hillu kuma isauka alaihi a kansa azabun muqim azabar da bata bata rabuwa da jiki ita ce azabar lahira an gama da ta duniya an tafi lahira za a shiga azaba mai tsanani wacce ba a sabawa da ita in ta kama jikin mutum ɗau musa yanzu wutar duniya kan in an samu ɗanye mai ƙoƙari ya danne ta yi shiru yiki a an ta ɗauro ya ce sanyi wallahi ta lahira ba haka bane babu wanda ya isa yi mata haka ita yin tashi kullun karuwa abin yake azaba ce muqim mai dawama Allah ya tsare mu da ita kuma wallahi maganin tsarewar shine bin Allah Allah ka mana bawa da bunka gaba sai Allah yake cewa حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن نعم وما آمن معه إلا قليل Allah ce hatta ana gina wancan jirgin ko yana kera wancan jirgin har lokacin da idza jaa amruna al'amarin mu yazo shine halakar mutanansu wa faratan no sai tanderu gurin da yake ruwa ya goggogo wannan dama shine alamar wato wannan ruwan na dufana kulna sai muka ce wato ga annabi nuhu imal ka dauka fiha a ciki min kulli zawjini thmathnayn wato dukkan wato aure guda biyu shine zakaran wa unsa namiji wato da mace wa bil qissa yazo a cikin wato qissa annallaha hashara linuhin annabi Allah ya tara wa annabi nuhu asiba wa dai wato ababe na wato namun daji da tsuntsaye wa gairu da waninta fa yaj'alu sai annabi nuhu din ya zama yadaru bi dai yana bugawa da hannunsa biyu fi kulli nau'in ga kowane nau'i fataqa'u fataqa'u bataqa'u yadahu sai hannunsa yana fadawa al-yumna na dama ala zakari sai ya dauki namiji da na dama wal yusra kuma hannun hagu alal unsa wato akan mace ya haɗu da kuma sai ya ɗauke su ma'ana fi safina cikin wannan jirgin ma'ana da aka zo ba mutane kadai ba hatta sauran halittu sai da Allah ya tara wa annabi Nuhu duniyar gaba ɗaya kenan an tattaro ta cikin wannan jirgin sai ya ɗauki namiji in zaki sai ya ɗauki zakanya in damusa namiji mace haka tsuntsaye duk Allah ya ce wa ahalaka da kuma iyalinka shi ne matanka batarka da ɗanka ko ‘ya'yanka illa man sabaka alaihi alƙawar sai wanda magana kuma ta gabata a gare shi wannan a ciki akwai matarsa akwai kuma ɗansa wanda yake kan'ana shi ma magana ta gabata a kai shi Allah ya ce wa man amana kuma ka ɗebi duk wanda suka yi imani wa ma amana ma'ahu Allah ya ce babu wanda suka yi imani da annabi Nuhu illa qalil sai kaɗan kawai kai mu ce alhamdulillah alhamdulillah duk wa'azin nan da yi Allah ya ce ba wanda suka yi imani da shi sai ɗan kaɗan ƙila an ce su turjar mazaje ne shi da kawai da matansu a wata maganar aka ce a'a su arba'in ne wato da matansu rabi da rabi rabi maza rabi mata duk sauran sun halaka a jirgin nan kuma duk wanda ya halaka wannan jirgin kuma ya tafi wuta gaba sai Allah yake cewa Sadaqallahu al-azim alhamdulillah wa sallallahu ala nabi
سخر الخير amin bismillah